Ben sadece o tür çalışmam. Ha. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alif uku wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi salam biyu. za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka a jiya mun karanta aya na casa'in da biyar cikin suratun nisa'i la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulid darari wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما ayan da Allah Ubangiji yake bayanin yanda ya fifita waɗanda suke jihadi suke ɗaukaka kalman Allah da dukiyansu da rayukansu wanda suke fita ba su daidai da waɗanda suke zama wanda suke zama a gida ba su fita yaƙi ba kashi biyu ne akwai munafikai akwai muminai to ana magana ne akan muminai din ba munafikai din ba munafikai din a baya Allah ya riga ya yi bayani a kansu a'a muminai waɗanda suka zauna ba a fita yaƙi da su ba kuma ba su da wani lalura wanda zai hana su yaƙi ba da su yi daidai da muminan da suka fita yaƙi domin ɗaukaka kalman Allah ba فضل الله المجاهدين على القائدين كو فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة Allah ya fifita wanda suke jihadi. da dukiyansu da rayukansu akan waɗanda suke zaune wato ba su fita ba Allah ya fifita su da darajoji masu girma wa kullan wa'adallahu husna dukkanin tsakanin waɗanda suka fita yaƙi ɗin da wanda ba su fita yaƙi ba saboda lalura gaba ɗayansu Allah ya musu wato alkawarin kyautayi kowa Allah zai kyautata masa sabila da niyyatul mumini khairun min amalihi Allah ubangiji idan ya duba zuciyanka ya ga kayi niyan abu to Allah sai ya baka ladan idan da ya ga kayi niyya sai ka gaza sabila da wani lalura to to Allah zai baka ladan wanda ya aikata wannan aikin ne ko to wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran azima kuma Allah ya fifita waɗanda suke yaƙi akan waɗanda suka zauna Allah ya fifita su da lada mai girman gaske Allah ya saka mu a cikin su da mu tashi a darajatin minhu na'am درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه wato wannan darajat din da Allah ya faɗi ya yi idinabi a kai a ilimin balaga akwai abin da ake ce masa al-isnab wato magana wanda an gama shi amma a ɗan yawaita shi sabila da bayyana falalan da yake cikin wanda ake maganan a kansa itnabi to Allah ya yawaita magana saboda Allah ya ce wa faddala Allahu almujahidina alal qa'idina ajran azima kuma ya ce faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja sai kuma Allah ya sake kuma faɗi darajatin minhu wannan darajan fa da Allah yake faɗa wasu matsayoyi ne daki daki ruɓi-ruɓi ɗaya saman ɗaya idan a larabci an ce darajat su ne ɗaukakan abubuwan da suka yi sama akan ce musu darajat abubuwa kuma na ƙasa ana ce masa darakat abubuwan da ƙasa ne daga ƙasa a koma wani ƙasan daga ƙasa a koma wani ƙasan to wannan falala da Allah ya ce darajatin minhu wasu matsayoyi ne daga gurin Allah wa magfiratan da gafara na zunubi wa rahma da kuma rahma daga gurin Allah wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ubangiji ya zamo mai yawan gafara Allah ya zamo mai yawan jinkan muminai anan za mu ga wato al'amari ne mai girma a gurin Allah a ce mutum ya fita gurin yaƙi domin ɗaukaka kalman Allah kuma ma a ce an kashe shi gurin wannan yaƙi shi yasa wanda ya fita jihadi baya taɓewa ko ya yi nasara ko da an kashe shi idan ya yi nasara yana da rabo guda biyu ga ganima ga lada idan an kashe shi yana da rabo mai girma a gurin Allah na shahada wannan shahadan wani matsayi ne a gurin Allah wanda wanda ya yi shahada ko wanke shi ma ba a wankan gawansa haka akan ɗauke shi a saka shi a kabari sabila da jinin da yake jikinsa da kayan da yake jikinsa shi kansa wannan jinin wani kamshi zai tashi da shi ranar alkiyama shi yasa shahada a fagen yaƙi wani abu ne na musamman duk da da akwai shahidai wanda ba shahidan gurin yaƙi ba wanda manzon Allah ya ce a shuhada'u kamsatun shahidai guda biyar ne akwai almat'unu akwai almabtunu akwai alghariqu akwai sahibul hadmi wanda dai manzon Allah ya faɗe su me wanda annoba ya kashe shi wanda ya mutu saboda annoba kamar misali annoban nan na corona ko annoban ebola e ko annoba irin na kwarala haka ya zo a yi ta mutuwa to wanda suka mutu ta annoba shahidai ne walgariq wanda ya fada a ruwa ya dulmiye ya mutu a ruwa shi ma shahidi ne wa sahibul hadmi wanda garu ya fado masa a kai ya mutu shi ma shahidi ne da kuma wanda ta mutu wajen aihuwa mata ita ma shahidiya ce da wanda gobara ya kama ya ƙona shi shi ma shahidi ne da wanda ya mutu ranar juma'a shi ma shahidi ne amma wannan shahadan tasu wato ba irin wancan ba ne waɗancan wani matsayoyi ne da wani daraja a gurin Allah sabila da sun fita rakiya ne wa manzan Allah aka kashe idan ma kuma ba haka ba sun fita ɗaukaka kalman Allah ne aka kashe su sayyiduna Khalid ibn Walid yana daga cikin jarumai dakarun manzan Allah wanda ya yi shekara da shekaru yana yaƙi ya yi yaƙuƙuwa da yawa ba a taɓa cin nasara a kansa ba ba a taɓa cin nasara a kansa ba ma'arakatul yamama shine kwamanda ma'arakatul yamama dai wannan yaƙin wanda yake da taken wa muhammada yaƙi ne kawai idan musulmai suka suka haɗa kai aka tunkari kafurai to sai a ji khalid ibn walid yana ce wa muhammada wannan wa muhammada din ana kiran ya rasulallahi ka kawo ɗauki na gane ina wanda suke ce ba a neman taimakon annabi wa muhammada ba sunan Allah ake kira ba annabi ake kira sallallahu alaihi wasallama shine dai mai yakin nan a yarmuk da da a hulansa da akwai gashin manzan Allah wanda a yaƙi yaƙi ya yi waje hularsa ta ɓata kawai ya tsayar da dakaro ya ce a nemo hula aka fita aka ta neman hula ba a samu ba ya ce sai an nemo aka samo da kyar aka ce ta tsufa ya ce kun san me ke cikinta gashin manzan Allah ne ya ita mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa halaka ra'sahu wa ibtadartu an-nasa ila nasiyatihi annabi yayi umra ya afta kansa ana kokuwa ana cunkoson kowa ya samu gashin sai na riga mutane zuwa wajen zankon annabi na samu gashin sai na saka cikin hulata tun da na saka cikin hulana ban taba tunkaran abokin gaba ba sai da na karya shi sabila da albarkan wannan gashin wa qala khalid ilbul kalansuwa fi yawmi yarmuka fa dhaka ma huwa isfihi sha'run lin nabi tabarrukan fa dhaka haqqun sunna an yubarraka at-tabarani thabitun wa ahmad rawahu hadithan listiqati yusnadu ajazahu nabiyyuna al-mu'azzam fa ankiru an qawli man yuharrimu wannan wannan muntalaq ne da malaman sufaye suke tabbacin akan akan ne neme albarka da wato annabi sallallahu alaihi wasallam to Khalid ibn Walid ya kukuwa da yawa ya je da yawa ya kukuwan tun daga zamanin annabi yake fita ya ci kilisan yaki zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Uthman ran da ciwon ajali ya kama shi a gida ba a fagen yaki ba sai ya kama kuka ya ce yau ni ne zan yi mutuwar ragage a gida a cikin mata na gama ya kukuwa ban samu rabon nan na shahada ba yau ni ne zan yi mutuwar mata zan yi mutuwar ragwaye to su a gurin su suna ganin wato mutum ya mutu a gurin yaƙi ma izza ne shahada izza ce saboda haka lokacin da aka tura ma yazdajar yazdajar shine wato shine kisra wanda yake suke mulkan can paris aka tura musu da wasiƙan sayyidina Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ya ce wallahi ka sallama ka zo ka biyo ni ka mika wuya idan ba haka ba ina tafe da wasu rinduna wanda yanda kuke son duniya haka suke son mutuwa yanda kuke son duniya kuke son mulki to haka su suke son mutuwa to haka sahabban manzon Allah suke المسجد البيد همرا بعدما وردت من الإدا كل مسود من اللمم كأنهم في ظهور الكيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن فهكا سكي داكار من ذا الله باسو تورا متوا كم من ذا الله باسو تورو to Allah ya ce shahada da kuma jihadi wani matsayi ne darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma darajoji ne masu girma a gurin Allah da gafara da kuma jin kai wa kana Allahu ghafurar rahima haka Allah ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne kuma rahiman bil mu'minin mai yawan jin kan mu'minai ne na'am
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا الله تعالى يتي ga wasu kuma daban wanda su ba su cikin waɗanda alƙa'iduna gairu uliddara ba su cikin alƙa'iduna wato biddarar wato ba su cikin duka wancan ɓangaren da aka ambata wasu ne wanda suka yi imani da annabi tun kafin a yi hijira a maka amma sai suka ƙi su yi hijira sai suka ƙi su yi hijira sai suka zauna tare da mushrikai a makka da suka zauna tare da mushrikai duk falalan nan na hijira da yadda Allah ya faɗa cewa a yi hijira lallai lallai ba ka da uzuri ka ƙi yin hijira ka gudu ka je gurin manzan Allah don ka taimaki manzan Allah amma sai su suka zauna cikin mushrikai sai ya kai ga ranar da za a fita badar mun dai san ran badar abin da ya faru sahabban manzan Allah su ɗari uku ne kafirai mushrikai kuma su dubu ne sun taho da rundunansu sun taho suna jin izza suna jin buwaya suna jin da su shafe tarihin wani mutum sunansa ba zan iya faɗa ba da su shafe wai a tunaninsu a tunaninsu ba su san ba zai yiwu ba hamma qaumun bi qatlihi fa aba sayf wa fa'an wa fa'ati safwa'u abu jahal yace ba za mu koma ba sai mun kashe wane da wane da wane ya ambaci sunan annabi da wasu sahabbai sai an mana kiɗa mun yi rawa mun sha giya sai kaza sai kaza abu jahal ana ta kuri maulana shak dahiri ya ce ashe a wutan jahannama da a masa kiɗa ashe a wutan jahannama zai karɓi kiɗa sai ga abu jahal nan an ɓalla kansa waɗannan manya-manyan mushrikan nan da suka yi ta cutar da manzan Allah manya-manyan dodannin aka kaccashe su ga baki ɗayansu nasara ta tabbata wa manzan Allah to a wannan ranar badar ɗin abin da ya faru waɗannan wanda suka ƙi yin hijira sai suka fito kuma tare da mushrikai suka biyo ayarin mushrikai a wani ƙaulin an ce mushrikai ne suka tilasta musu sai sun fito domin su ƙara yawa wato su razanar da sahabban manzan Allah a wani ƙaulin kuma an ce rudda suka yi da suka ga yanda mushrikai suke da yawa sai suka raina jama'an manzan Allah suka ce kai wannan da annabi ne da bai zauna a haka ba da wani abu ya faru sai suka yi ridda kauli biyu ne wasu sun ce ridda suka yi wasu sun ce suna nan a musuluncin su su dai sun biyo rakiya ne to shine Allah yake ba da labarin su a nan wajen innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum waɗannan wanda tawaffahumul mala'ikatu mala'iku suka ɗauki ransu tawaffahumul mala'ika a nan waye yake ɗaukar rai Allah ne yake ɗaukar rai amma sai yace tawaffahumul mala'ika a wani ayan Allah Ubangiji yace qul yatawaffakum ko malakul mauti allazi wukila bikum ko mala'ikan mutuwan nan wanda aka wakilta aka wakilta muku shi da ɗaukar rai shine yake ɗaukar ranku amma kuma wa ke ɗaukar rai Allah ne yake ɗaukar rai to duka ayyuka Allah Ubangiji ya raba ayyuka mala'ika Jibril shi yake kai komo gurin annabawa ya kawo wahayi mala'ika Mika'il Allah yana da ikon da shi da kansa zai kawo saƙon ba da Jibrilu ba Allah yana da iko amma sai saka Jibrilu a tsakani me yasa ya saka jibrilu a tsakani domin Allah ya nuna maka wannan tafiya gurinsa da saƙon da zai zo daga gurin Allah duk zai zo ne ta hanyar wasu halittun Allah baka da ikon ka ce ka je gurin Allah gaba gadi babu wani jagora a tare da kai amma Allah yana da iko tun daga manzon Allah yana ce inna li ma Allahi waqtun la yasauni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ina da wani lokaci personal tsakanina da Allah ba wani mala'ika da ya isa ya san me ke faruwa ba wani annabi da ya isa ya yi shiga lokacin ya san me ke faruwa tabiya da annabi shi shalelan Allah ne ba shi yace masahabbai ayyukum misli ana lastu ka haya atikum abitu inda rabbi yudimuni wa yaskini ni agun Allah nake kwana Allah shi ke bani shi ke shi da ni shi ke sha da ni saboda haka jibrilu da Allah ya wakilta shi ya kawo wahayi ba don Allah ba zai iya isar da saƙo kai tsaye ba ko babu jibrilu Allah zai iya isarwa amma sai saka jibrilu tsakani jibrilu ya karɓo saƙon bayan ya karɓo saƙon ya zo ya isar da shi ga manzon Allah ba dan ya fi annabi daraja ba wai wasu suna ce wai jibrilu malamin annabi jibrilu ba malamin annabi bane jibrilu khadimin annabi ne jibrilu dan gidan manzon Allah ne eh jibrilu ba malamin manzan Allah ba ne Allah ne kaɗai malamin manzan Allah ba wani malami sama da manzan Allah idan ba Allah ba wa fauka kulli zi ilimin alim amma duk malaman duniya in suka tike da ilimin su suka zo su tsaya ne a gaban manzan Allah rutubun tasqudul amaniya hasra dunaha ma wara'ahu na wara'u matsayin manzan Allah ba wani matsayi saman sa idan ba Allah ba wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah shi ya sanar da kai abin da baka sani ba falalan da Allah ya maka ya Rasulullahi masu yawa ne to Jibrilu shi ke karɓo wahayi ya kawo ga annabi Mika'il shi ke wato abin da ya shafi saukar da ruwa da iska ko da kuma hura rai dan da yake cikin mahaifa mala'ika mika'il shine yake wannan aiki shine almuwakkal bil matar warrihi ko sannan kuma mala'ika sarafil shine almuwakkal da aka wakilta shi da ya busa kaho tun ran da Allah ya halicci duniya aka halicce shi da kawansa yana jiran kawai a ce masa busa ya busa sannan kuma akwai mala'ika maliku mala'ika maliku kuma shine mai gadin wuta ko akwai maliku akwai azra'il shine ban fada ba azra'il shine mai ɗaukar rai to shine Allah yake fada innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu wanda mala'iku suke ɗaukar ransu da izinin Allah tunda Allah ya ce wan nazi'ati gharqa akwai waɗanda in da su zo ɗaukar rai sukan zo ne a fincike ran a finciko shi da ƙarfi kamar misali jijiyanka a ɓula jijiya a yanko jijiyanka in an yanko jijiyan a fisgo shi a zaro shi wani irin misalta wa za ka yi da tsananin zafi da magagi to haka ake zuwa a ce ku fito da ranku da hannunku idan suka tsaya suna ma, ma, suna suna suna suna bambaki suna abin nan sai a fisgo ran kawai akwai wannan shitati na shifa mala'ikun rahama wanda azra'ilun ne zai zo tare da rakiyan wasu mala'iku annabi shi da yake ya isa da da a zo ɗaukar ransa ba a zara'ilu ba ne ya fara zuwa a can ya tsaya jibrilu ya zo ce to gashi Allah ya bada zaɓi ya ce me kake so ka yarda a zara'ilu a kira shi ya ɗauki ranka ko kuma ba yanzu ba aka ba shi zaɓi a duk duniya ba wanda aka ba shi zaɓi akan mutuwa idan ba manzon Allah ba wa iz ja'a bit takhyir fakhtara rabbahu aka zo masa da zaɓi jibrilu ya zo ya ce to nabiya da jibrilu aminin manzan Allah ne muta'in tamma amin eh aminin manzan Allah ne yazo yace to ga abin da Allah ya ce Allah ya ce a zo zabin ka amma me ka gani da ka ci gaba da zama ne inda annabi ya ce ya zauna ya ci gaba da kiwon mu har kiyama ta tsaya wallahi Allah zai bar mishi Allah zai bar mishi amma aka ce me ya zaba to masoyi da mazoyi suna son haduwa Allah na son annabi annabi na son Allah Allah na san annabi annabi na san Allah kuma ɗauke shin ba wai ya tafi bane kawai an rabu a'a yana nan wa alamu anna fikum rasulullah annabi yana nan a cikin mu annabi sai ya ce to me Allah ya tanadar sai jibrilu ya ce Allah ya ta mala'iku suna kan digadigansu suna maka salati ana jiran ranka mai tsarki a hauro da ita alamul alamul malakut ba abin da nake tambayan ka ba kenan sabila da matsayinsa ba matsayi ne gaba da malakutu ko tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu fahum hajarun wal mustafa al karmu yaqutu fa huwa tajalli zati bal huwa ainuha wa mulkul alimin hakaza malakutu ba ba, ba ma annabi za a wa maganan malakutu ba ma yaf'alillahu bi ummati me Allah zai yi da al'umma na ai al'ummanka Allah ya ce sai yanda kai kawai su za su fara shiga aljanna masu kabari zai fara kecewa masu za a fara hisabi su za a loje su saba'in dubu saba'in a ceshi dubu saba'in a dubu saba'in su ma a sake ba su dubu saba'in ceto kan ceto kawai adadin wanda za su shiga aljanna a al'umman manzan Allah an ce masa dubu saba'in aka daɗa ƙarawa aka ce dubu saba'in ɗin da za su shiga aljannan nan ba hisabi ba wani wahala kawai ba hisabi bara a ma buɗe fayil ɗinsu ba su kawai sun ba ayarin manzan Allah ba wani hisabi ba wani tsayar da su da za a yi a ce me katti kaza katti kaza katti kaza magana ta kare annabi ne a gaban su yawwa sai kuma aka ce waɗannan dubu saba'in ɗin su ma za su ceci dubu saba'in waɗannan dubu saba'in ɗin aka ce al'umman manzan Allah da a raba ta kashi uku kashi biyu gaba ɗaya 'yan aljanna ne kashi biyu gaba ɗayansu 'yan aljanna ne aljanna sai ta yi mandinkil ko ake cewa da jama'an manzan Allah wuta sai ta koka yau mana kulu li jahannama halim talat halim talati fa taqulu hal min mazid kin cika kuwa ko kuma ta ce a ina ina neman kwastoma annabi duya ya ce mutane ya kai su aljanna ya yake mutane ya kai su aljanna wannan ke to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda isansa shi ransa da za a dauka sai da ya yarda sannan ya ce jibrilu bismillah ɗauki raina aka fara zara ran tun daga kan faratuna duk gaba idan an zo sai annabi ya huta yana ce inna lil mauti la sakaratun mutuwa yana da zafi yana da magagi yana kuka amma shi tunaninsa shine mu ma za mu ji wannan zafin mutuwa tunaninsa kenan tunaninsa mu ma al'ummansa mu ma za mu ji irin wannan zafin yayin mutuwa sabila da bilmuminina ra'ufur rahim bilmuminina ra'ufur rahim mai jin tausayi ne mai jin kan muminai ne azizun alaihi ma anittum harisun alaikum haka annabi yake innal ladina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim lallai waɗanda tatawaffahumul mala'ikatu waɗannan jama'a wanda ba su yi hijira da manzan Allah ba suka biyo bayan mushrikan makka suka zo suka yaƙi manzan Allah tare da mushrikan makka sannan kuma suka mutu a gurin yaƙin to idan mala'ikun mutuwa idan suka zo ɗaukar ransu ga abin da suke ce musu innal ladzina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim sun cuci kansu sun zalunci kansu qalu fima kuntum mala'iku idan za su ɗauki ransu sai su ce kufa a ina kuke kuna tare da annabi muhammadu ne ko kuna tare da waɗancan ne mun dai san ku da annabi a baya amma yanzu kuma mun gan ku a nan me ya kawo ku nan qalu sai su ce kunna mustada'afina fil ard mu muna da rauni ne muna da rauni ba mu da ƙarfi muna da rauni ne a ƙasan da muke kamar sun yanki uzuri kenan uzurin mu kenan mu abin da yasa muka zo nan wajen muna da rauni ne aka tirsasa mana muka fito sai mala'iku su ba su amsa sai su ce qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasan Allah ba tana da yalwa ba alam takun ardullahi wasi'a ashe kasan Allah ba ta da yalwa wannan alam takun din istifhami ne na tawbihi yanzu ku kurifa mana baki kasan Allah ba ta da yalwa ne ba za ku yi hijira ba bayan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam subhanallah waɗannan sakamakon su wutan jahannama ne wa sa'at masira makoman su yayi muni anan malamai sai suka ce fa ulaika ma'awahum jahannam yana ɗaukar idan dai har ba ridda suka yi ba ba ridda suka yi suka fita daga musulunci ba a'a suna nan rauni ne ya sa wato suka tsinci kansu a yanayin da suke ciki da kuma zalla to Allah ba zai dawamar da su a wuta ba dan musulmi baya dawama a wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba zai dawama a wuta ba mu kan ma tsammanin mu da Allah shine ba mu ba wutan me zai kai mu ta muna tare da manzon Allah hadha raja'una fika ya rasulullah raja'in mu ga annabi shine haramun alaihi naru qalbun ahabbahu rasulun karimun ma asaqatu rabbahu zuciyar da yake son annabi ba Allah ba zai bari zuciyar ya kona da wuta ba Allah ba zai bari ba ko raja'in mu da manzon Allah yana da ƙarfi yana da ƙarfin gaske saboda mu dama mun riga mun san shi ne abun fakewanmu shi ne madafanmu shi ne makuranmu idan muka gama abubuwanmu mukan zo mu tsaya ne a gabansa sar'a mu faɗi a gabansa mu ce ga mu ya rasulallah haka kuwa shehu abdulkadir jilani yana ce ya man yaqumu maqam alhamdi munfaridan lil wahid al fard lam yulad wa lam yalid inni idha massani daymun yarawuni aqulu ya sayyid as-sadati ya sayyidi ce ya wanda yake tsayuwa ya man ya kumu maqam alhamdi ya mai tsayuwa a maqami wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ya mai tsayuwa a wannan maqami mun faridan kai dayanka lil wahidil fardi ka tsaya a gaban cilo kwaya daya wanda lam yulad ba a aife shi ba walam yalid bai aifa ba inni idza masani daymun yarawuni duk bala'in da ya same ni ko ta duniya ko ta lahira aqulu sai nace ya sayyida sadati ya sanadi ya annabi kai ne madogara na kuma ya annabi kai ne madogaran mu wanda bai masa ba wanda bai masa ba duk abin da zai faɗa ya faɗa kuma duk abin da zai yi yayi in kun san ana ana jin min kira annabi sai a ce yan bid'a mushrikai suna bawa annabi makamin Allah suna kai annabi yanda bai je ba duk abin da zaka yi kai mu dai annabi ne madogaran mu annabi ne matsayin mu kuma muna roƙon a mana dan annabi a ci gaba da mana dan annabi kai da baka nema dan annabi je ka kai ka nema dan aikin ka kai ka je aikin kan ya maka mu dai annabin yamanan dai annabin yamanan dai annabin yamanan dai fa ulaika ma'awahum jahannam sai suka ce to idan uzuri ne yasa wannan uzurin da suka kawo din ma'ana rauni ne da zalla to ba za su dawwama a wuta ba sabila da duk wanda ya ce la ilaha illallah ba zai dawwama a cikin wuta ba wanda ya a cikin zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani wanda su ne ƙarshen ceto ƙarshen ceto kenan bayan dukkanin 'yan aljanna an yi ta yashe wuta an yi ta yashe ta an yi ta yashe ta an yi ta yashe ta wani ma da a zo a ciro wani ne ya makale a jikin wani shi ma a fito da shi gaba ɗaya ya sha ya kai labari wani ma za a zo da a jefa shi a wutan ne annabi ya tare ya ce a saushe tafi aljanna a sake shi ya tafi aljanna wani ma da a kai shi wutan sunansa Muhammadu ne a ce sunanka Muhammadu ba yau mai suna Muhammadu ba dan wuta bane sai shi aljanna wasu kuma a cikin wutan da suna ihu suna kiran annabi sai litashfa lana inda rabbik ya rasulullah kamar kace ce mu a gurin Allah annabi sai ya ce ya Allah ina roƙonka ka bani ceton wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani Allah sai ya ce ba aikinka bane wannan aiki na ne na rantse da izzana da jalala na zan fitar da duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na imani sai aka ce nan da Allah ya ce fa ma'awahum jahannamu makomansu wutan jahannama ne ko ula'ika ma'awahum jahannamu waɗannan makomansu jahannama ne wa sa'at masira aka ce to ko da sun shiga wuta idan dai ba da suka yi ba Allah ubangiji bayan ya kona zunuban su Allah ubangiji zai dawo da su cikin aljanna na'am illa almustada'afina إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا illa almustada'afina
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله يتي كن سان الله مي جين كاين الله يتي إلا المستضعفين الله بايا واتو بايا بايا زالنشي الله با الظالمي بني الله بايا زالنشي Allah baya azabtar da kai sai ya baka dalili Allah baya ɗaukan kai jefa ka a wuta ba tare da dalili haka kawai ya jefa in ya jefa ka a wuta adalci yayi amma kuma Allah ubangiji baya azabtar da mutum sai ya sai ya kafa masa hujja saboda Allah ba inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu inna Allah la yazlimu an-nasa mithqala dharratin ko wama Allahu bi zallalin lil abid Allah ba zalimi bane akwai masu rauni sai Allah ya istisna'i illal mustad'afin sai waɗanda suke da rauni minar rijali daga maza wan nisa'i da mata kamar misali maza wanda suka tsufa ba za su iya hijira ba ko wan nisa'i da mata wanda an musu karfa karfa an fi karfin su wal wilidani da yara wanda la yastati'una hilatan ba su da ikon wani dabara da da su yi su gudo su zo gurin manzon Allah wala yahtaduna sabila kuma ba su san hanya ba ma'ana hanyar da da su bi su je su yi hijiran ba su san ta ina za su bi ba to waɗannan Allah ya yi istisna'i ban da su su kan Allah ba zai musu azaba ba su kan Allah ba zai saka su a wuta ba anan sai ka tambayi kanka irin bononzan rahama da Allah Ubangiji ya raba ya bayar da shi ya yi uzuri ya yanke hanzari amma a gurin wasu mutane wanda kyashi da bukulu akan nasaban manzan Allah ya cika zuciyarsu su a gurin su duk uzurin da Allah yake yi ma wani halitta to iyayen annabi ba su da uzuri la ilaha illallah mutane suna ganin tahsibunahu hayyinan wa huwa inda Allah ya azim mutane suna ganin sa abu mai sauki abu ne mai girma a gurin Allah wasu suna ganin duk uzurin da Allah ke yi ma wani wannan masu rauni wannan ahlul fatra wannan mata ne wannan tsofi ne wannan kaza ne Allah ya musu uzuri sabila da su ɗin nan ba su da iko amma iyayen annabi idan ma an kaddara tasliman jadaliyan su ba musulmai ba ne to ba a turo musu da annabi ba amma duk da ba a turo musu annabi ba saboda su dangana ma Allah zalunci dan da farko wanda ya ce iyayen annabi yan wuta ne to ya dangana ma Allah zalunci eh ya dangana ma Allah zalunci saboda Allah ubangiji wa ma kana rabbuka mulikal qura bi zulmin ko wa ahluha Allah baya halakar da alkarya haka kawai da zalunci mutanenta ba a turo musu da annabi ba garin makka ba a turo musu da wani annabi ba ba a turo musu da annabi ba iyayen annabi ahlul fatra ne idan ma mun bi ku tasliman jadali akan cewa su ba musulmai bane amma mu kan yakinin mu da imanin mu kafin ma wani ya zama mumini su ne farkon muminai su ne farkon muminai saboda alherin imanin ta su ya fara biyowa ya samu duniya gaba daya to su suka fara samun imani amma idan ka ce kai sai an baka hadisi wanda yake sai mu ce maka a'a ga ayan alqur'ani qat'iyyu subuti wad dalala wanda qat'i ne babu wani wai rawahu wani ko ko an wani shi mutawatiri ne daga Allah qat'iyyi ne ba zanni ba Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu azabtar da wasu jama'a sai mun turo musu da manzo iyayen annabi kuma ba a turo musu da manzo ba annabi yana ciki suka yi wafati mahaifinsa na ciki ya yi wafati mahaifiyansa yana da shekara shida ya yi wafati annabi sai da ya shekara shekara arba'in aka turo shi sai da shekara arba'in aka turo shi to me suka yi ma Allah wallahi wallahi mafi yawa masu wannan tunanin abin da yasa kuka ga sun makale ma wannan hadisin na Hammadu bin Salama hadisul wahidi hadisin wofi wanda bayi da wata kima da daraja a duniyan hadisi da kasuwan hadisi a je gurin malaman hadisin a tambaye su wannan hadisin a wata kasuwa yake ba yi da wata kima a kasuwan hadisi wannan hadisin saboda hadisul wahid ne la yustadallu bihi kwata kwata ba a kafa hujja da hadisul wahid ba a kafa hujja da shi amma suka makale masa suka bar aya qadi'iyu subuti to kun san me yasa ba su da wani buri sai su nuna ma mabiyansu cewa annabi ya gaza ba zai iya yi ma iyayensa ba ma balle ya muku don haka kar ku race da manzan Allah wallahi manufansu kenan sai kaɗan daga cikinsu sai kaɗan ba za mu ce duka gaba ɗaya ba kaɗan daga cikinsu ba haka ba ne amma galibinsu abin da ya sa suke istidlali da wannan hadisin abu ɗaya ne shine su nuna gazawan manzan Allah a gaban ceton iyayensa ballantana irin mu mu wanda ba mu da wani dangantaka ma da shi mu zo ranar kiyama muna da zunubi mu ce ya cece mu haza khalas haza khalas babu kuma wani rashin imani fiye da wannan nasaba mai tsarki nasabun tahsibul ulaji hulahu qalladat hanu juma hal jazza'u wannan nasaba mafi girma wanda a duniya ba wani alkhairin da Allah ya saukar ma duniya tunda Allah ya halicci duniya ba ma a duniya ba a duniya da lahira ba wani alherin da Allah ya saukar da shi kamar manzan Allah sai kuma manzan Allah ya zo ta gurin da ya bullo wannan gurin kuma ba su cikin wannan rahaman da cetan kai rashin imanin da ya kai wannan to ga wanda Allah ya musu uzuri yayi istisna'i illa almustada'afin min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina la yastati'una hila wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila sai dai almustada'afin wanda suke da rauni min ar-rijali daga maza wan nisa'i da mata wal wildani da yara wanda la yastati'una hilatan ba su da ikon wata dabara wala yahtaduna sabila kuma ba su da wani dama na ikon wato su su su su su su samu wato ba su san hanya ba ma wanda da su iya yin wanda da su iya yin hijira din to anan malamai sai suka ce kaman Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yana faɗi yace ni din nan ina cikin waɗannan wanda masu rauni ne in ji Abdullahi ibn Abbas sabila da lokacin da aka hijira ai lokacin da aka yi badar ma lokacin da aka yi badar lokacin da aka yi badar babansa al'abbasu ma bai musulunta ba ai al'abbasu ya musulunta ne daga baya bayan badar da shi aka fita badar wajen fada da manzan Allah da shi aka fita sai shi ba kashe shi ba sai fito cikin ribatattu sai aka zo bayan annabi ya yi shawari da sahabbai an karɓi shawari akan za a ba da fansa kowane wanda aka ribato shi ya kawo abin da zai fashi kansa sai al'abbas ya libaɓo ya cewa annabi ni ba bani da komai saboda haka kai da ka fanshe ni annabi sai ya ce ah lokacin da za ku fito ka kira ummul fadl ka ce ta zo ka kai ta wani waje ka nuna mata abin da ka ɓoye na dukiyanka ka ce idan rai ya yi halinsa to da ita da 'ya'yanta su yi maleji idan kuma ka dawo shi kenan ka mance da lokacin sai ce wallahi abin da ake faɗa ban taɓa ganin sa practical ba sai yau duk abin da ake faɗa a kan kana kana ba da koyayyen labari yau ni gani na gani ga nau na samu haƙƙul yaƙini kun san akwai akwai ai ilmul yaƙini ko akwai ainul yaƙini akwai kuma haƙƙul yaƙini yace to yau na zama ganau ce wallahi lokacin da na nuna ma ummul fadl sai da na duba na ji ko motsin wani abu bana ji saboda sirri ne amma yau gashi kana ba da labari na biyun bi asrarul qulubi munabba'u sai ba da labarin abin da yake koya a zuciya to lokacin al-abbasu dalilin musuluncinsa kenan to waɗanda ake wannan magana akan su ana magana ne akan waɗanda suka fita badar ba su yi hijira ba suka fita kuma tare da mushrikan da suka yaƙi manzon Allah to kaga al-Abbas ya ce ni kai na lokacin ina cikin al-mustad'afin da ni da mahaifiyata ummul fadl wanda ba mu dai muna yara ba za mu iya fita ba ba za mu iya hijira ba ba mu san hanya ba kuma an riga an nanike mu ba yadda za mu to muna cikin wannan wannan ayari din to shine Allah Ubangiji ya ce fa ula'ika asallahu an yafu anhu duk wanda suke cikin almustad'afina masu rauni wanda ba za su iya wato kaman tsofaffi haka da marasa lafiya ko to fa ula'ika asallahu waɗannan tabbas idan ka zo a ayan alkur'ani ba raja'i bane ta haƙiƙi ne waɗannan kan tabbas Allah Ubangiji zai musu afuwa wa kana Allahu Allah ya kasance gafuran mai yawan gafara ne rahiman ko ko afuwan Allah Ubangiji mai yawan afuwa ne kuma gafuran Allah Ubangiji mai yawan gafara ne na'am ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله يتي ومن يهاجر في سبيل الله wannan hijiran duk wanda ya yi hijira saboda Allah ya yi hijira saboda manzon Allah ya yi hijira saboda ya je ya yi addininsa a gurin da ba za a hana shi addininsa ba ya jid fil ardi muragaman zai samu abin da zai turmuza hancin abokin gaba sabila da dama mutum yana fita zai yi hijira abin da zai fara tunani shine na bar gidana na bar dukiyana na bar iyalaina yaya zan yi Allah ya ce a'a ya jirfil ardi muragaman abokan gaban da suke ganin ta ƙare maka ka bar koman ka da ka je ka sha wahala to Allah yana maka albishir da da ka samu abin da za ka turmu zahincin abokin gaba ma'ana Allah Ubangiji ba zai wulakanta ka ba an gane ko wasa'a ya ji fil ardi muragaman kafiran abin da zai turmu zahincin abokin gaba na budi da da falala daga Allah mai yawa wasa'atan da kuma yalwa zai samu yalwa fiye da yanda da yake garin da yake wa mai ya min baitihi muhajiran wanda ya fito daga gidansa muhajiran zai yi hijira ilallahi wa rasulihi zuwa ga Allah da manzan Allah jama'a ku duba girman annabi garin makkan nan wanda ita ce gurbin ɗakin Allah mai alfarma cibiyan duniya amma yau annabi ya koma madina Allah yana ce idan ka fito daga makka ka koma ka je madina to Allah ya koma madina an gane ba ga ɗakin ba kaban a tana nan rukunul yamani din yana nan makamu ibrahim din yana nan safa da marwan yana nan amma allah ya ce yau makka ba gida ba ce makka duk wanda ya fito daga cikin makka ya bar garin makka zai tafi gurin allah da annaba ashe allah ya bar makka tun da manzan allah ya fita daga makka makka makka tasu ce madina to nan ita ce wajen da daka je ka tarar da Allah da manzan Allah martaban annabi da kadarin annabi a gurin Allah ya kai duk yanda annabi yake to anan Allah yake dama shi samuwan Allah ba samuwa bane na makani ba samuwa bane na zamani ba samuwa bane na jiha a'a Allah ubangiji saman ne maujudun bila makanin wala yakhlu minhu makan saman ne ba tare da waje ba amma babu wajen da da a ce yawo fanta ga barin samuwan Allah nan yanda muke Allah yana samiya yana saman ne amma ba a cikin nan ba an gane ko ba a cikin nan ba wannan shine akidan asha'ira wannan shine akidan al-asha'ira Allah maujudun bila makan saman mene ba waje wala yakhlu minhu makan kuma ba ka zo ka ce ba Allah anan ba baka isa ba saboda ma yakunu min najwa illa huwa rabi'un wala kamsatin illa huwa sadisun wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu su yanda kuke Allah ubangiji maujudun ma'akum saman mene tare da ku an fahimta Allah ya ce wa man yuhajir fi sabilillahi wanda ya hijira domin ɗaukaka kalman Allah ya ji filardi muragaman kafiran wasa'a zai samu abin da zai turmuza hancin abokin gaba mai yawa da yalwa arziki wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi wanda ya fito daga gidansa Makka zai yi hijira zuwa ga Allah da Annabi a Madina yutsum mai yudrikul maut sai mutuwa ta same shi a hanya faqad waqa'a ajruhu ala Allah lallai ladansa ya zamo dole Allah ya bashi ladansa Allah ya fardanta ya wajabta ma kansa zai bashi ladan wanda ya hijira wa kana Allahu ghafurur rahima lallai Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ne ayoyin yana da bayanai da yawa da wanda dalilin sa ayan ya sauka za mu bari sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dada nana ta ayan sai mu shige gaba insha Allah da mu ji tambayoyi insha Allah bismillah ne ce assalamu alaikum da fatan mala ya sha ruwa lafiya wa alaikumus salam wa rahmatullah mala ina so a min karin bayani akan sufanci wane ne kuma sufi wannan wannan ai jawabi ne mai yawa sufanci kuma waye sufi to takaitaccen bayani a sufi man safat lillahi sara'iru sufi shine wanda dukkanin zuciyarsa ya tace zuciyar ma Allah ya mayar da zuciyar wato fagen shuhudi na ubangiji ya mayar da zuciyar mahallu nazarillah wannan shine sufi wanda ya tace zuciyarsa ma Allah idan ya ce maka ina son ka to har zuciyarsa yana son ka idan ya ce maka na yarda da kai har zuciyarsa ya yarda da kai ma'ana kun san zuciya ɓoyayyen abu ne ka iya cewa ina son ka amma a zuciyanka ba ka son mutum ko to shi sufi duk abin da ya faɗa a harshensa to haka zuciyarsa ta ce wato harshensa yana ba da labarin zuciyarsa ne an gane ko sufi man safar lillahi sara'iruhu sannan kuma واستعمل بالكتاب والسنة في ظواهره يبي دورا هو تبي الكتاب والسنة في ظواهره يبي القرآن والسنة ظاهرا فهنا شيني صوفي duk wanda zuciyarsa bai gyaru ba ba sufi bane wanda bai bi alqur'ani da sunna ba ba sufi bane wannan shine sufi a takaice kuma sufi an ɗauko shi ne daga wato wato da yawa wasu sun ce daga safu sahu tabi'a suna sahun farko wasu sun ce daga asafa'u tacuwan abu abu yayi kyau wasu sun ce daga asufu da wasu kuma sun ce daga asifa yana nan dai amma a wato wani daga cikin magabata wasu sun ce ba yazid ne wasu kuma sun ce abul abbas al-busti ne ko yake cewa tanaza an-nasu fi sufi wa ikhtalafu wa zannahu al-ba'd mushtaqqun min as-sufi wa lastu anhalu hadha al-ism duna fatan safa fa sufiya hatta sumiya sufi an gane ko wato abin alaka ne dai da ubangiji da kuma soyayya da ubangiji da kuma yake da yake yake kan martaba na maqamul ihsan wannan shine abin da ake nufi da sufi da kuma waye sufi na'am nan bayan gaisuwa ya ce malam mutum ne suka samu sabani da matarsa sai ta kai yana kiranta da karuwa maciyar amana yar iska ne matsayin hakan a musulunci subhanallah subhanallah subhanallah idan ka ce wa matanka karuwa kana zargin ta kenan ko in ka ce wa matanka karuwa kana zargin ta kenan saboda haka babban jarima ce babban laifi ne wanda zai kai ga ɓalluwan aurenku na har abada ka ce wa matanka karuwa kuma ɗan an jima ka zo ka kusance ta saboda haka me yi ya bari me yi ya bari idan abun ya yi tsauri tunda idan ka ce wa matanka karuwa kana zarginta kenan to zai kai ga li'ani zai kai ga a raba auren ku ku rabu rabuwa na har abada wanda ku ku bi kuka rage a duniya babu aure saboda haka wannan mummunan hadari ne kuma mai tarbiya ma ba zai iya cewa matansa karuwa ba yaushe zaka cewa matanka karuwa eh kana da tarbiya na musulunci ka zo kana cewa matanka karuwa ai ko karuwa ba za ka ce mata karuwa a gabanta ba ballanta na matanka da kake kusantanta uwan ƴaƴanka ka ce mata karuwa kala an ci ƴaƴanka fa ka yi baki ma ƴaƴanka ba ka sani ba Allah ya sauke
wannan ya ce mai hukuncin mutumin da yake bin mutanen da suke faɗan maganganu na banza akan show Ibrahim wanda ake kira da yan hakika
waye wanda suke bin yan hakika ko me na'am yan hakika na'am mutumin da yake bin yan hakika mutumin da yake bin yan hakika na'am to na'am sace karantawa da mu ya ce me hukuncin wanda ya bi irin mutanen nan da suke maganganu marasa daɗi akan shi Ibrahim wato masu kiran kansu yan hakika a musulunci to wanda ake ce musu yan hakika wanda ake ce musu yan hakika wanda wai ba sa sallah ko ba sa azumi komai a gurinsa halal ne ko wai su ne ake ce musu yan hakika wai ko kuma su ne wai suke cewa ma shi Ibrahim Allah ne ko to ai ya ishe ka ishara wani ya ce ma wani Allah duk wanda ya ce ma wani Allah kan ai ya zama kafiri ko qul huwallahu ahad Allahu samad wa ilahukum ilahun wahid ko duk wanda ya ce ma wani Allah ya zama kafiri ai to kaga ai maganan binsa kuma a bayyane ta ko in ka bi shi ka bi kafiri eh in dai ya ce ma wani Allah to kafiri ne shi duk wanda ya kira wani da Allah to kafiri ne shi eh kafiri ne shi amma hakika mu hakikan da muka sani akwai hakika a cikin sufanci amma hakikan ba ita bace wannan saboda haka su kansu ma raba su da hakikan wato idafan abu ne zuwa ga abin da ba shi ba sabila da hakika din tana da ma'ananta a gurin sufa tana da ma'ana kuma babu a yanda aka kawo hakika a matsayin zandaka da ilhadi da kuma a ce ma wani Allah babu hakika tauhidi ne hakika shine wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ddin hakika shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine hakika amma abinda ba wannan ba zandaka ne da ilhadi sunansa ba hakika ba sunansa iskanci da kafirci Allah ya kiyaye mu
wannan yana tambaya akan matar da ba ta haihuwa da ake yi musu dashe me hukuncin sa musulunci
matan da ba ta haihuwa da ake musu dashe me hukuncin sa musulunci to ban san menene abin da malamai suka bada fatawa kai ba zan bincika na bincika insha Allah zan zo na yi bayani in Allah ya yarda
wannan ya ce mutum ne ya biyo mutum a guje sai mota ta bige shi zai yi shi direban ne zai yi azumi ko kuma wanda ya biyo shi
mutane sai su zauna su yi ta tambayoyi ka gane su yi ta tambayoyi wani tambayan ma bai faruwa to idan wani ya biyo wani da gudu direba ya kaɗe shi direban ne zai yi zai yi zai yi azumi direban ne zai yi azumi tun da ba biyo shi kwaman idan an mutum da gudu idan yana mutuwa kaga ai mutane da yawa da su yi ta mutuwa kenan babinsa da gudu din bane ya sa ya mutu a abinsa da gudu ya kai shi zuwa ga kaddaransa ne wanda Allah ya kaddara masa shi zai kashe shi kuma ya zo ya hau kansa shi zai yi azumi an gane ko wannan yana neman karin bayani akan yaushe ne mutum ake fara rubuta masa laifi idan ya balaga idan mutum ya balaga sai a fara rubuta masa laifi balaga shine shekara sha biyar ko ko yanzu kamar shekara sha uku kai ma mu cire ma maganin shekaru yanzu duk wanda gashi ya fito a gabansa ko ya fito a hamatansa ko ya yi mafarki duk macen da ta yi haila ko take haila ko ba haka ba to wannan kawai ko shekaran ka tara ne ka balaga ko shekaran ka tara ne ka balaga dan yanzu idan muka ce shekaru to sai ka ga mun ba mu wani baligin dama ya ci gaba da abubuwansa na rashin mutunci to balaga shine gashi ya tsiro a mara ko ya fito a hamata ko mutum ya yi mafarki to duk wanda ya samu kansa a wannan baligi ne shi alkalami ya hau kansa duk abin da ake yi wa mutum idan ya yi laifi da a masa an gane? wallahu a'lam jemu jemu kan ai jemu ai yanzu kuma ai jemu ai ba a saka shi ba a saka shi ciki ai gemu ai waɗanda suka girma sosai ne suke gemu ai eh duk da dai yanzu ma sai kaga an shafa abu kawai yaro dan karami yayi gemu to Allah ya ba mu sa'a na wannan ce mutum zai faɗan kalmar sayyiduna a cikin salati kuma me falalan faɗan haka sayyiduna a cikin salati sayyiduna a ko ina zaka faɗa ma annabi sayyiduna sallallahu alaihi wasallam duk da wasu sun ce akwai wazajen shari'a wanda a waɗannan wajen akan bi doron abin da shari'a ya karantar ne kamar misali idan kana ikama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul ba ka ce ashhadu anna sayyidana ba in ji wasu kuma malamai ne na addini su faye ma amma ni dai sayyiduna nake cewa ko ina za a kira sunan annabi sayyiduna nake cewa sayyiduna rasulullah shugabanmu albani ne ya ce wai ba a ce ma annabi sayyiduna a salati ya kushe haka ya karyata haka eh ya kushe haka ya karyata haka haka dauko sadi sai na karya wai annabi ya ce la tusayyiduni wai annabi ne ya ce la tusayyiduni wanda malaman lugha suka soki hadisi suka ce ai annabi afsahul arabi wal ajami wanda aka bashi jawami'ul kalimi ba ya zo larabci yayi bullet ba a larabci idan ka ce la tusayyiduni bullet ne sai dai ka ce la tusawwiduni sabila da sayyidu sauyidu ne ainihinsa sai aka yi iklabin wannan wawun din ya koma ya'un sabila da haɗuwansu mutatarrif wato haɗuwansu ya'un ya zo wawun ya zo sun haɗu sai aka juya wawun din ya koma ya'un sauyidu kenan to idan za a ce la tu sayyiduni zai da ce la tu sawiduni an gane ko wallahu a'lam lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san annabi Allah ya sa mu cikin ceton annabi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kawar da fitina a ƙasar mu Najeriya Allah ya biya bukatan yan uwanmu musulmi Allah ya haɗa kan yan uwa musulmi Allah ya kaɗa fitina cikin al'umman musulmi waɗanda suke zaluntar mu Allah ya mana maganin su waɗanda suke cutar da musulunci Allah ya mana maganin su waɗanda suke neman su kawo lalacewan tsaro ko suka kawo ma lalacewan tsaro da taɓarɓarewan al'amura Allah ya kawar da su albarkan manzan Allah wala mu shek ɗairu Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi albarkan manzan Allah fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المكذوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين